أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة الجنازة باب صلاة الجنازة بيان كنية da ake yin sallar janaza wa salatul janazati ita dai sallar janazata wadda ake yi ga mamaci idan ya mutu farlun farilla ce ala kifaya ce farilla ce kifaya wadda ana iya dauke maka ita akwai farilla ainihi wadda ba mai dauke maka ita akwai farilla kifaya dole ne ga musulmi kowa ya ta amma in wani ya zo ya yi ta an ɗauki ba shine farilla kifaya wa arkanu ha tana da rukunai arba'atin guda hudu idan aka bar rukuni ɗaya to wannan sallah ba ta yi ba ta lalace anniyatu na farko ayi niyyayyinta wa arba'un misali ko wa arba'u takbiratin akwai kabbara guda hudu da ake yi ayi kabbara hudu Allahu akbar sai ayi addu'a Allahu akbar ayi addu'a Allahu akbar ayi addu'a Allahu akbar sai ayi addu'a wa du'a'u bainahuma da addu'a tsakanin su tsakanin kowace kabbara idan an kai ta to wannan shi ma kansa yana cikin abin da yana ci su dan da kuma ah me yake ta wasalamu da kuma sallamewa shi ma rukuni ne waye da ube ma ta yasara kai addu'a bi ma ta yasara gurgudun abin da ya sawwaka ka gane gwargwadon abin da ya sauwaka ba a ce dole sai ka ɗauko irin dogugun addu'o'in nan ba masu yawa wanda zai ka tsaye da mutane shi yasa ake cewa in ka karanta kabbara sai ka yi kabbara sai ka karanta fatiha kawai ya isa kabbara ta biyu sai ka yi salatin annabi kawai kabbara ta sai ka mama can addu'a kawai kabbara ta sai ka al'umma musulmi addu'a gaba daya ka gane wa wata wa asta hasana ibn abi zaid ibn abi zaidin ya kyautata mana ya kawo mana wata addu'a fi risalati a cikin littafin na risala littafin risala gashi nan dai yana cewa ga yadda ake yi in an kafara ta farko an ya kulu shi mutum zai cewa alhamdulillahi allazi amata wa ahya sai ka ce godiya ta tabbata ga Allah wannan da ka kashewa kuma yake rayawa walhamdulillahi allazi yuhyi mauta godiya ta tabbata ga Allah ubangiji yuhyi mauta wanda yake raya matattu suna cikin kabari ya raya su lahul azamatu girma ya tabbata gare shi wal kibriya da girmame girmame sun tabbata ga ubangiji Allah wal mulku da mulki ya tabbata ga Allah wal qudratu iko ya tabbata ga Allah was sana'u yabo mai kyau ya tabbata ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne akan komai sai kai salatin annabi can cikin kafara ta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سيكتي يا الله كي صلاتي على النبي محمد وعلى آل محمد دعاء النبي محمد وبارك على محمد الله كي البركة على النبي محمد وعلى آل محمد كي البركة على النبي محمد كما صليت كما كي صلاتي نن ورحمت درحم نن وباركت در البركة نن على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بس كما آل إبراهيم في العالمين cikin talikai ya zama mafifici shi annabi Ibrahim nan to Allah shi ma kai wannan irin salati ga annabi duk da annabi Muhammad ai ya zarce ma kowa da kowa da gane shi makura ne shine makokura wannan kawai tawali'u ne na manzon Allah sai ya zama tutun da an samu lafazin nassi kai tsaye ga manzon Allah bara ajin nassi kai kai duka da zama wani magana misali ka gane yau amma salati ko ne kai da sigansa shine dai ya karba innaka hamidun kai Allah hakika hamidun abin goda kake kuma majidu abin girma kake sai ka ci gaba ka ce misali can a kabbara ta misali a fara ta uku din Allahumma innahu abduka ya Allah wannan dai bawon ka ne wa ibnu abduka kuma dan ainihin boyar ka misali ko abba dan bawon ka ne shine dan babansa bawon ka ne ko wa ibnu amatika kuma dan boyar ka ne anta halakatahu kai ne ka halicce shi Allah warzaqatahu kuma kai ne ka azurta shi a duniya ka bashi abincin da sha da ruwan sha wa anta amatahu kuma kai ne ka karbaran sa wa anta tuhi kuma kai ne ka raya shi gobe alkiyama tashi wa anta a'lamu bi sirrihi kuma kai ne ka san sirrin sa wa alaniyatihi kuma kai ne ka san abin da yake bayyana nasa ji'ina mun zo maka gashi mu zamu maka zamu masa sallah Allah shufa'a lahu muna neman ceto gare sa fa shafa'ana fihi ka ba mu ceton sa Allah Allahumma inna nastajirru bi hablil jawarik ya Allah mu da muke masa sallah muna masa muna roƙa masa muna roƙa masa nastajirru bi hablil jawarika muna nema masa makwabci da kayya bi hablil jawarika da igiyar makwabtaka da kayya muna nema masa makwabci da kai da igiyar makwabtaka da ita rahamarka Mm. Ah, ko bi hablul jawarika lahu gare shi ka ka- gare shi innaka domin kai Allah mun san cewa idan aka nema zuwa fa'in wazumatin kai ma abuci cikawa ne ga baiwa wazumatin kuma cika alƙawari cewa in an ka roƙe ka zaka basuwa kana cika baiwa kuma ga ka kai mai cika alƙawari haƙi an roƙe ka zaka cika zaka basuwa Allahumma ya Allah ihi ya Allah ka tsayar da shi ya duk cikin da ya ka- kabara ta uku misali min fatanatul qabri ka tsayar da shi daga azabar qabri wa min azabil jahannama kuma ka tsayar da shi daga azabar wuta Allahumma aghfir lahu Allah ka yi mishi gafara warhamhu Allah ka yi dan tsaga da shi wa afu anhu Allah ka yafi mishi a Allah ka mishi afuwa wa afihi Allah ka yafi mishi waccan afu na afuwa wa afihi Allah kuma ka ka yafi masa wa akarib nunzulahu Allah ka girmama masaukinsa shine kabarinsa wa wasa'a madahalahu Allah kuma ka yalwanta masa mashigarsa shine kabarinsa wa agasilhu bima'in wa saldin Allah in ya shiga kabarin nasa Allah ka wanke shi bima'in da wasu irin ruwa wa saljin ruwan kankara wato masu sanyi saboda yanayin zafin jikinsa da kuma yanayin zafin zunubi Allah ka wanke shi da ruwan kankara wai an yi kinaya ne saboda ruwan sanyi suna sa yan jikinka na da sanyi sai ya koma mai sanyi to zunubi kaga zafi gare shi kuma azaba ne to Allah ka wanke shi da ruwan nan na rab- na- na na- na kankara ruwan nan na masu santsi wanda idan suka masu yi da doda kuma kuma kinaya malamai suka ce saboda ruwan kankara suna da saurin fidda suna da santsi wajen hidda dauda ka gane ko gobarar da da ruwan sanyi Allah ka wanke da shi da ruwan kankara da ruwan sanyi yayi ta tas wani ƙihi Allah ka kuma ka tsarkake shi min zunubin daga zunubinsa Allah wal haɗa yawo da kurakuran da ya a duniya kama yi na kasobul abiyalu kamar yadda ake tsarkake fararen tuwayi a sa musu haifon ko a sa musu kilin su koma tatas to Allah ka tsarkake shi kamar yadda ake tsarkake fararen tuwayi shine min abyal min danasi daga yadda ake tsarkake fararen tufafi daga dauda suna dauda a sa musu kilin su koma tas wa abdulhu Allah ka hurhura garinsa daren gida a hairimin darihi wanda ya yi gidan da ya bari duniya alheri wa ahalan kuma Allah ka hurhura masa iyali ma'ana a ma'abuta eh, can iya je samu ahali wanda suka yi nasa su ne can tun da dama idan mutum ya rasu in yaro ne zai koma can sai a haɗa shi da annabi ibrahim da kuma na- na na saratu da da yaran aljanna idan mutumin kirki ne kuma sai a je a haɗa shi da wasu ahali a- kaga misali aikin ka sai a haɗa ka da shi yana zama yana ɗimakewa da kuma bayan Allah na gari sai su zauna kuma suna irin mala'iku da sauran suna zuwa suna ɗaya maka kewa sun zama iyalin ka din. to Allah ka rura masa iyali wanda suka fi nashi alheri min ahalihi suka fi nashi alheri ah gashi na ko hayra min ahalihi wa zawjan hayra min zawji Allah ka rura mishi mata wanda ta fi tashi alheri ita ma ci ba a ce mata Allah ka rura mata miji wanda ya tafi miji alheri ka gane ko ba a yi mata haka nan domin su matan aljanna yadda abin yake idan sun shiga aljanna idan misali mijinta bai shiga aljanna ba to wani musulmi na duniya zai aure ta ka gane ko wani zai aure ta wani musulmi sai ya aure ta idan misali ɗaya daga cikin mazajen da ta aura a duniya ba bai mai amma idan kuma mijin da ta ta aure maza da yawa misali to wanda ta mutu da shi ta rabu da shi wannan shine an mijinta wanda da misali in ya shiga aljanna shine in bai shiga aljanna ba san cikin sauran da ta yi zama su a duniya in ya shiga aljanna sai ya ganta shi kenan sai ya aure ta misali ka gane ko yawwa Allahumma ya Allah in kana muhsinan in ya zamanto wannan bawa mai kyautatawa ne ma'ana yana da lada mai kyau fa zai dafi ihsani ka ƙara kyautata masa ka ƙara masa dadi bisa ga kyautatawansa wa in kana musian in ya kasance mai sabon Allah ne fa tajawiza an sayyi'atihi Allah to kai masa rangwame shine fa tajawiza an sayyi'atihi kai masa rangwame ga ga ga mummunan aikin da yayi Allahumma innahu qad nazala bika ya Allah dai gashi nan yanzu dai ya sauka wurinka gashi nan zamu sa shi cikin kabari wa anta hayran manzilin kuma wurinka shine mafi mafi mafi mafi ficin masauki duk inda wani masauki da mutum zai sauka ya je ya zauna to ba inda ya kai masaukin da ya kai- ya ya tafi wurin Allah shine babban masauki sai haka mutum ya shirya da kyau da ke domin ya iska masauki ne wurin Allah mai kyau haka iska mummunan masauki ai maka mummunan masauki in ko yanzu ka zo wurin wani mutum wani mutum ke da misali mai alfarma ka zo ya aje ka wani mummunan wuri baka jin daɗi misali ko za ka yi bakin ciki to kaga kana bukata a sake kauri mai kyau to ka- in kana son Allah sake kauri mai kyau to zama na kwarai haka nan shi ma bako in yana so ya zama bako a gidan ma shi zama na kwarai in ka zan nagartacce ana walakanta ka eh in ka ga aje ka mummunan wuri dama ba na ba na kula ke ba in kai ka zo ba kunci ka babban mutum ka kai aje ka a wulakantaccen wuri ba na kula ke ba shi yasa ka gane ko yawwa eh bihi eh wurin sa ne shi Allah mafi bikin masauki faqi fa yace faqirun ila rahmatika matalauci na wato mabukaci na ila rahmatika ga rahmaka mabukaci na ga rahmaka wa anta ganiyun kai kuma Allah ga kama wadaci yake ga mabukaci ga mawadaci eh ko eh an azabihi kai mawadaci ne daga bane mashi azaba Allahumma sabbit inda mas'alatin Allah ka tabbatar masa wurin tambayar sa mantika furucin sa idan aka tambaye sa sai ya bada furuci ya bada amsa wala tabtilihi fi kabari Allah karka jamce cikin kabarinsa bi ma la dakata lahu ga abinda bashi da iko ga abinda bashi da iko ya yi furushi a kansa eh a tambayar za a masa bai da iko ne ba da amsa ta Allah kada ka jamce shi a tambaye shi wannan tambaya wa alayki hu bin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma Allah wannan bawa da muke musalla Allah ka riskar da shi ya sadu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin kabarinsa Allahumma la tahrimna ajrahu mu kuma ya Allah kada ka haramta mana samun lada tai saboda in an kai sallah ana samun lada to Allah kakka haramta mu samu wala taftina ba'dahu kuma Allah kakka fitine mu baya ne kada zan bawon kana na kwarai na girki yanzu ya tafiya tai kuma yanzu sai wata fitina ta same mu a'a Allah kakka fitine mu baya ne ta qulu zalika bi isri kullu takbir an so ma kana iya fadin wagga addu'a bayan ko ce kabbara in ka gama fatiha kana iya wagga addu'a ta mishi wagga addu'a shi bawan Allah ga in ka gama salati annabi kabbara ta biyu kana iya wagga addu'a an kama su haka nan ita ma ma'ana ko can kafara ta ƙarshe in ka gama wa mutane addu'a kana ai sake mishi addu'a eh akwai lokaci ba in babu lokaci kawai kawai sai kai buga abin da sun saukawa Allahumma aghfirhu warhamhu Allahumma aghfirhu warhamhu Allahumma aghfirhu warhamhu Allah kai mishi gafara ka ji kanshi duk yanzu shine yawan shi akai kawai shine akai kawai ka gane ko yawwa wata qulu ba'da rabi'a kana faɗi bayan kafara ta hudu ga abin zakaciya Allahumma aghfir li hayyina Allah kai gafara ga rayuwarmu wa mayitina da matattunmu wa hadana don suka hadarto ga jana'iza wa ga'ibina da wanda ba su nan ba su taho ba wa sagirina da kananan yaranmu wa kabirina da manyan mu wa zakarina da mazajenmu wa unsana da matattakin mu innaka ta'lamu haƙiƙa kai Allah ka san mutaqabbalana majuyarmu ma'ana majuwarmu a duniya in mun tuya daga duniya zuwa lahira kaka san majuyarmu Allah wa masuwana kuma kaka san makomanmu wa aghfir lana Allah kai gafara gare mu wal walidaina Allah kai gafara ga iyayen mu wal man sabaqana bil iman Allah kai gafara ga wal man sabaqana bil iman da waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya shine gidan imani magfaratul azama gafara yankakkiya wal muslimina wa salam wal muslimina wal muslimati da musulmi maza da musulmi mata wal mu'minina da mu'minai maza wal mu'minatu da mu'minai mata al ahya'u minhu rayu daga cikin su Allah ka musu gafara wal amwatu minhu matatu daga su Allah ka musu gafara Allahumma man ahyaytahu minna ya Allah wanda ka raya daga cikin mu fa ayyihi alal islam Allah ka raya shi bisa ga bisa ga bisa ga imani alal imani bisa ga imani wa man tawaffaytahu wanda ka karbi ransa fa tawaffahu alal islam Allah ka karbi ransa yana musulmi wa asirina bil qa'ik Allah muna roƙonka wa asirina Allah ka azurta mu bil ka'ika da haduwa da kai waɗayya mana ka azurta mu saduwa da kai ma'ana mu samu arzikin saduwa da kai saduwa mai kyau kenan saduwa ta arziki kenan ba mu yi haduwa da kai mummunan saduwa ba waɗayya na lil mauti Allah ka dada mu mutum mutum mu ta yi daɗi waɗayya hulana Allah kuma ka dada mana rayuwar mu wa da alfihi rahatana kuma Allah ka sanya mutuwa ta zama hutu gare mu wa masaratana ya zama kuma sauki gare mu ثم تسلم سوك سلمي ثم تسلم سوك سلمي وإن كان صلاة على امرأة إذن يا زمن تو صلاة تك إمتيتي تو إن كذو ولند أكي توا آه مثالي إند أكي توا أمبت النمجي سوك تقولت كان توا اللهم إنها آمتك إنك توا اللهم إنه عبدك هو إيه misali suka ce to Allahumma innahu amatuka sai ka faɗe ta da matatta na matatta misali na na na matatta ma'ana ta anisi ka gane ko ta'u ta'anisi kenan sai ka fata ta'u ta'anisi summa tatamada bi zikriha sai ka doge da ambatunta na gawarta shine Allah ta'asi Allah ta'anisi bisa ga yabun da ake wa Allah ka gane ko da sauran du'adun da ake yi gaira annaka la taqulu wa abdil zawjan hayra min zawja banda ka ce mata wai Allah ka hura mata miji wanda yana ta miji alheri ba a ce haka nan la'anna haqat takunu zawja hafiz jannati da yana iya wa mijin sana da cikin aljanna ya zama mijin ta duniya kuma shi ne yana ta aljanna kuma ko mijinta kuma li zawji hafiduna wanda kuma shi na mijinta a duniya kuma wani sa'ul jannatu maqsuruna ala azwajihinna ko kuma su mata aljanna in mazan su shiga aljanna ke bantattuna ga mazan su kadai ba wani bai sa aure su ba wani bai sai aure su ba ke bantattuna ga mazan su kadai yau ka gane ko ala azwajihinna la yabgina bihim badalan baya yiwa bai cancanta gare su a rura musu mazajin su wa in adarabta janazatan walam ta'lam azkaru hiya aw unsa idan ka iska ana sallar gawa kai baka san wagan gawa ba namiji ne ko mace ta ba qultu to ga zakacewa Allahumma innaha nasammatuka summa tamada ya kace ya Allah wannan gawar wannan gawar ka gane ko duk da gawa tana ɗaukar mace ko kuma namiji ne misali ka gane ko wannan gawar tana ɗaukar namiji ko mace sun mata mada bi zikira ha sai ka doge da ambatunta na duk abin da kai ka ce misali kana na san matuka misali kana ambatunta na na gawarta bi zikira ala ta anisin sai ka doge da sai ka ce ala tamada bi zikira ha ala ta anisin sai ka doge da yabun da ake yi na da ake yi ga Allah wajen addu'a da ake misali ah hmm? la'anna na samatan ta shamalu zakar wal unsa domin cewa gawa yana game mace da namiji ne in ka ce na samacin ya game mace da namiji kawai shine wa in kanat salata ala difli idan kuma ya salla karamin yaro ne to me zaka cewa shi yanzu qultu ma taqaddama min niyyati zaka gabatar da abin da muka faɗa maka na niyya zai kai niyyar sallah wa takbiratin kai kabbara wa du'a da wa'i gaira annahu yustahabu an taqulu ba'da sana'i gaira banda cewa annahu ka gane ko banda cewa shi misali annahu cewa yustahabu an taqulu ba'da sana'i ala Allah wa salati ala nabi sallama an so misali bayan gama yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala ko da bayan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ci gaba da ya mishi addu'o'insa za a yi tunda bawa ne kamar da aka cewa bawa ne misali ka fahimta ko na yi sai ka ce Allahumma in uti wasalam sai ka sallame bayan ka salati shi ne sai ka salati bayan ka yabo ga Allah ka yi mishi addu'a to Allahumma sai ka ci gaba misali na ci fi oke wancan cikin wancan ne misali ko wasu da sallama sai ka ci gaba ka ce Allahumma innahu abduka ya Allah bawanka ne ko wa ibnu abduka dan bawan ka ne wa anta hakatu kamar dai an kana mugutun wanda zaka tafi kai ne ka azuta shi wa anta amata kai ne ka kashe shi wa anta tuhi kai ne zaka rashi Allahumma aj'alhu walidayhi salafan Allah ka sanya ya kasance salafan ya zamanto Allah magabaci ne na lada ga iyayensa ya zamanto iyayen su iske lada tari a sanadiyar mutuwa ta da yi wa zuhuran kuma ya kasance guzuri na ga iyaye ne ko da za su ya musu tanadin sanadiyar mutuwa ta ya zama guzuri na ga iyayen shi wa farɗa ya zama babban rabo na ga iyayensa wa adaran ya zama to kuma lada ce mai girma za su sa iyayen su samu sanadiyar tafiya ta dai wasa kil bihi Allah saboda shi wasa kil ka nauyaya bihi saboda shi ka nauyaya ma'aunin iyayensa ana auna ladan su tuni shine wasa kil bihi muwazina muwazina huma Allah ka nauyaya ma'aunin iyayensa idan an ka je auna saboda wanga yaro wa'azin bihi ujurahum ujuruhum Allah kuma ka girmama waladarsu su saboda wanga yaro wala wala taharimna Allah mu kaka haramta mana samun ladar shi da muke masalla wa iyahuma da iyayensu su ma ajrahu samun ladar hakurin da hakurin mutuwa tai Allah kada ka haramta musu samun lada na hakurin mutuwa tai da suka yi wala tabtuna Allah ka kuftune mu wa iyahuma da iyayen shi ba da hu baya ne domin iyayen shi kasu shiga wani bala'i kuma sanadiyar tafiya tai mu ma kada mu shiga wani bala'i Allahumma alhiqihu bis salafis sali Allah ka riskar da shi ga magabata na gari almu'minuna mu'minan nan fi kafalati Ibrahim wanda suke tun cikin ainihin renon Annabi Ibrahim wa abdulhu Allah ka rura daran gira gare shi haru min dari wanda fi gidan da bari alfiri wa alan Allah ka rura iyali gare shi haru min ali wanda suka fi iyalin sa alfiri wa afihi Allah ka ka yafe mishi min ka tsare shi daga min fitnatin kabar daga fitnar kabari wa min azabil jahannama Allah kuma ka kare shi daga azabul jahannama ta kulu zalika bi isri kulli takbirati in sun samu naka faɗi wannan addu'a bayan koce kafara bayan kai fata kai addu'a kai wannan addu'a bayan ka salati kafara sai miki wannan addu'a da kuma nan kafara ta uku da har ta hudu ma in sun samu amma an bai samu ba sai kai abin da sauka wata kulu ba adar raza kana faɗi bayan kabara ta hudu alama gafir li islafina Allah kai gafara ga magabatan mu wa afradina da duda ma'ana gudata waɗanda suka riga mu da rabuta wa liman sabaqana bil imani kuma Allah kai gafara ga suka ma'ana gidan gaskiya gidan imani Allahumma man ahyaytahu minna Allah wanda ka raya daga cikin mu fa ya tafi Allah iman to Allah ka raya shi bisa ga imani wa man tawaffaytahu minna wannan ka kuma dauki ransa fa tawaffahu al-islam ka dauki ransa na musulmi wa ghafir lil muslimina Allah kai gafara ga musulmi maza wal muslimata da musulmi mata wal mu'minati da mu'mine maza wal mu'minati wal mu'mini da mu'mine maza wal mu'minati da mu'mine mata al ahya'u rayu daga cikin su minhu wal amwatu da kuma mutukin su mutu sallam sai ka sallam sallaka wallahu a'lam Allah shine mafi sani